yake man ya fari shi samu biya ramiyin wanda zai raya kashi bayan ya rijiddige aka ce ya masa amsa mai sauki ta hankali wani ya kuri hankali an sha'aha a wani wanda ya shi ne zai maimaita shi sai ne kada ka ɗauka shi wani ka ga faɗa shi ne kasu wai wa zai mai da wannan aka ce wanda ya shi da farko eh a komai ga shi a cikin karara wanda zai ci kuma wa zai mai da wannan in ya gurguje aka ce wanda shi da farko kuma ba shi ko aka yi shi to wanda shi ne zai mai da shi kuma da lauka da biyu ma a yi illa Allah wa fasadata da a ce alloli biyu ne a cikin sammai da kasa ba Allah ba da kun bashi ko mun ga ɗin da yake da gwamna biyu ɗaukar gama ɗin da yake da shafa biyu ba asali da yake da shugaban ƙasa biyu babu gidan da yake da mai gida biyu mutum ba a san kishiya sauke da Allah biyu ne duk suna da ƙarfi kowa yana jin shi Allah ne ba ba da wani biyayya akwai rikici da wannan zai ce mutu wannan ce kakka mutu zai ce wallahi sai ya mutu ce wallahi ba zai mutu ba to kai ya za ka yi kenan sun ba da sun ba umarni idan idan idan wannan yake mutu wannan yake kaka mutu sai ka mutu to wannan wanda yake ka mutu ba ka mutu ba shi ba Allah ba zai kenan sai bu wancan an bukar sun su ba ka mutu ba dole sai ai daya tunda dai mutuwa shi shi ta rayuwa rayuwa kishin ta mutuwa wannan yake mutu wannan yake kaka mutu to wanda wanda yake kaka mutu in baka mutu ba to shi ya fi karfin wancan kuma ba yadda za a yi ma a samu Allah ne amma ba yadda za a yanzu ka yanzu ka sanar cewa kai gwamnan Kano ne ka tura shawuni a lokal gama ɗin arba'in da biyar da kama aiki ba za su yaje ba ba saboda ka yi shirka da ba a yafewa ko ka je ba ka shiga gidan ka yi ce fa ne yanzu ka tafi gidan mutum Muka bai ta ayar da kyau wato kai ce bari ka tafi gidan wani. Zai sanar da kai a bakin gaban sa ana maka sauka kuma an daura musu abincin kai kana cin abincin sa. Yadda za ku kare da shi. Duk ka san lokacin da shi ba ali hatu kullu Allah. Rafa sanar. To to mutane su ba sa son shirka amma suna so su yi Allah shirka wai kuma ya ce musu su kuma an musu irin wannan ba su yace ba Allah la ta zaba Allah masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان هل يستوون هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم Aka an gaishe ba za a yi daidai ba, kai da kake da bayi biyu, ɗaya da abin da kake yana yi, kai kuma da abin da kake ba zai ba. Wannan ba shi da wani amfani, wannan yana da amfani, shi su shi a gurinka? Ba zai yi ba. To yadda wato ainihin muke to haka Allah subhanahu wataala ya to shi ma shi kadai ne shi yasa kaga komai na tafiya a tsari mata tu bi ne to abun ba zai yi ba shi yasa sai a nuna masa wani ba shi daya su wanda yake shi Allah ne sai ga an san shekarunsa an san watanninsa an san tuwarsa an san mahaifiyarsa an san mahaifinsa to Allah yana da mahaifi da mahaifiya kuma magana ta kare kuma an san unguwar da yake an san gidan da yake kuma ka faɗa masa shi sai ya ji zafi wata kila mahaifinsa gani shi yaro da aka ce za a yi macen shi a kulle shi wai zo yana shi ya zama Allah baban sa yasa aka kawo mishi yasa shi a daki ya kulle yake ka kowa ya taɓa kullun dakin nan zai guda shi ya ga ya dai san Allah wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah baya ci shi ke da mutane yake to in ya tashi biyar to ya dau siffa daya daga cikin sifofin Allah shi ne baya baya sha kuma ina leƙa na gari tashi ko na gari tsari to bai zama Allah ba tunda sun ce ba zama Allah ne kuma akwai na wasu kofin da zan gwada shi da su wanda na Allah ne kawai to ya kwana biyu ya kwana uku ya fara ihu ya zama yiwa Allah a gani sai ta tuba ya ta tuba aka yi aka uban ya ce wani ba wuce shi Allah na rantsa sai an kwana biyar yawa hali yawa hali ya ji idan aka aka saba shi idan yake ya tuba yanzu shi ba Allah bane bawa ne shi bawa ma kuma tantance kuma da iska kamar irin bayi na gaba gaban ila ma hawa zuwa ga abin da Qur'ani ya tattaro din ulumul siyar da ilimin siyar tarihi wa amba'i umam da labarukan da ummatai wal mawaqif da wa'azi wal shikama da hikimomi wa akhbar da da tafsirin bayanin aljanna da abinda ta kunsa da daki wa mahasin al ada wa dikawa wa nasba wa shiya da dabi'o'i masu kyau qala Allahu azza jalla ismuhu mufarradina shi bi kawli shay'i idan da komai ba ونزلنا عليك الكتاب ومتصوف مثل التاتي تبيانا لكل شيء بيان كومي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من بقى مثالي مثالي أكشن وانا القرآن من كل مثال دكا مثالي للناس كمثال قال صلى الله عليه وسلم وانا حديثي عندي موقوفي إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا أن يعزكد القرآن يلاق مدينة أو شرا وسنة خالية لكم سنة وتتجبعها ومثلا لكم مثالي مضروب فيه أن بقى أكشنها na ba ku kuma kabarukum ga labarin ku kuma ga wa kabaru ma ma kana kablakum labarin abin da ya kasance kafin zuwan ku wa na kuma ba adakum da kuma labarin wanda za su zo a baya wa hakamu ma bainakum kuma hukunci ne tsakanin ku la yukhliqu butulur rizq sai cewa ana karantawa baya tsokar da alqur'ani walakin tabi ajaibu abun mamakin sa baya karewa kuma hakku laysa bil hadith wa ne ba warjiya mun kare jihi sabata wanda ya faɗa da qur'ani shi ya gaskiya ومن حكم به عدل وند يكون في القرآن بشيء غير عدل ومن حكم به وند يفعل القرآن هذا الشيء زي نصرة وند يفعل معناه زما ينا فعل وجن كلام القرآن ko kuma ya kan Qur'ani yana faɗa da wani shi kuma da bai da Qur'ani ba to shi ne cikin fara wannan da ya rike Qur'ani wa man qasama bihi aqsaba wanda ya rabu da Qur'ani yadda Qur'ani yace a ba da ba ta yayi adalci wa man amila bihi wanda ya aiki da Qur'ani bujira zai samu lafiya ومن تمسك به وند يرقو كان كان القرآن بودية ذلك إلى الشيء إلى صراط مستقيم فتفرج مدينة ومن طلب القرآن من غيره وند يرقو شريعة وأتير القرآن ما أطلبه الله على ذي بتدش ومن حكم بغيره وند يرقو شد ولا أو القرآن ما قسمه الله على ذي كريش وهو الذكر الحكيم شيء أنبته بهكمة والنور المبين وتحكي بيننا والصراط المستقيم صراط وتمرجه وأن الله المكين إيجان الله ما يفعله وشفاء النافع كما شيني وركا مي أمفاني حكمة لمن تمسك به كما شيوا تون كاريا ne ga wanda ya riko da shi wa rahmatul liman tabahu kuma tsira ne ga wanda ya bi shi la ya awajju fa yuqawwama baya karkacewa bale a tare shi wallahi jiku ko ba gaudewa wa yusta atabu balle a miƙar da shi wala tan tsadi a jaɗuhu a kuma makin sa baya karewa wala yukhliqu ma yatufa ala kasratir raj'a yawan maimaitawa ونعوض عن ابن مسعود وقال فيه لا يختلف ولا خافان ولا ولا يتشابه وهو حكيم كرنتاش فيه نبأ الأولين والآخرين الشيخ عقيل عبال النفر كود نكش وفي الحديث قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا حديث أن تعرفش إني منزل عليك منزل عليك توراة لو تكمك التوراة حديثة تروى تن tattabu idan a ayyuna umyan za ka buɗe idanuwa makafi da ita wa azanan sunna da kuraman kunnuwa wa kusurban gulfan da dakattun zukata shi ya ga nabiul ilmi daga cikin ta ne ilimi yake yaduwa wa fahamul hikmata kuma fahimta ne ta hikima wa rabiul qulubi kuma arziki ne gajiya ce kaka ce ta zuciya وأنت أبو عليكم بالقرآن يتكلك القرآن فإنه فهم الأقول يجد فهمت حنقلة ونور الهكمة في حسين الهكمة وقال تعالى إن هذا القرآن يقص yana karantarwa a yamani Isra'ila da Sala yana ba su labarin su banu Isra'ila a tsarar da kiwon fiye da telefon mafi yawan abin da suke sabawa. Makalar ce ba za bayanin lillasu wa hudun wannan bayani ne ga mutane da kuma shirya. wajumi a fihi an tattara a cikin qur'ani ma a wajabata alfadihi tare da karancin lafazinsa wa jami'i kalimihi da tattararrun kalmominsa wa ba'ahu ma kirku tuwili qablahu fiye da ninkin ba ninkin abin da ke cikin tafan da suka gabata wanda ke alfazu ma ana zikita minhu marrati wanda lafazan da sun fi yawa amma ma'anar kaɗan ce shi kuma lafazin kaɗan ma'anar da yawa ومن هذا تجسكي جنب فتروا فيه بين الدليل ومدلوله يبعك دليل قبل لا تكفى دليل عكي وذلك أنه تجد تجد أن تكفى هجة بنظم القرآن لدار القرآن وحسن وقته لكتاب فتاوسا وإيجاده لكما تكتاوسا وبلاغته لبلاغسا وأصنع هذه البلاغة أتكشر وأن بلاغة كما أفعل أمره ونهيه ووعده ووعيده da ce a yi da ce a bari ce ga na da ce ga kuma alhakin wanda ya aikata kansa fattali da ku mai yawan karanta qur'ani ya samu mawdu da hujja zai san da yake kafa hujja wa taklif ma an ko zai san yadda yake sanin shari'a tare min kalamin wahidin a cikin magana guda wa suratul munfarida kuma sura daya wani yana daga ciki an ja'ala hukumin hayyizul mansuli Allah ya cikin tsarin abin da aka tsara shi wanda shi ne wanda ba a saba gani ba ولم يكن هو بكثرة من حيز المنصور أبن يجي أبعث أبع لأن المنظومة ده أبن لعك شيئا أصحاب شيئا كصوت على النفوس أو صرفك أتا أو على القلوب خذوك أظن كذلك شيء وأطمع في الآذان كما يافش كاكمي وأحلى كما يافد دائي على الأفهام أو صرفهمك فالناس إليه أميلوا لكن متى أن تفكر كتا زواج أبن لعك يجي أصحابه وأحلى إليه أسرع كما زوجي أتاكي وتصوني زواج ليش ومن تيسيره تعالى حفظه لدى أن لا يسوق حفظ القرآن لمتعلميه كذلك وينسى وتقريبه على متحفظيه لكسن تدشي أكم بيني من حدثه والقرآن يرى لسوق كما يرى ما زحدث قال الله تعالى وتبي يسقرنا القرآن للذكر من سبق القرآن للذكر نبعته تنوى وسائر الأمم الصالحة أمتين تحفظ كتبها الواحد منهم sun ɗaya ba ta ta ƙwarar littafin da a cikin su ba kai ba jama'a ina ba kuma tattaran jama'a ala mururin kimiyya alaihim da tare da tsawon lokacin da suka samu wal qur'anu muyassaru qur'ani an sauƙaƙe shi jibzuhu hadda ce shi jibzil bani da tsarin yara fi akarin mujaki a kankanin lokaci yanzu yara ta ga kana ba kuma da qur'ani da su ومن هذا daga cikin mushakalatin ba'adin a jazaihi yadda shashin ta yake kama da shashi wa hukmi ittilafi anwa'iha da kuma kyawun wato tattaro nau'ukan ta wacce kan aka sani da kuma dunkewa ta shakashanta wa hukmi tahallus da kuma kyawun wato tahallus wato fina wato wato fita ko tantancewa duk istatin da wata kissa ina ukhra zuwa ga wata والخروج ده بتعمل بعد الجوانب بعد الى غيره زوج جوانبها اختلاف معاني الابصار وبنت اللي معانونسا وانت سام سورة الواجدة لكن سورة ايه تكا سامو ان ابوب والنزيل السلام لا امر ونبع وخبر واستخبار ووعد ووعيد واثبات نبوة وتوحيد وتفعيل وتركيب وتركيب السورة ايه تكا سامو ابوب والنزيل a baka umarni a maka sani a baka labari a tambaye ka labari a ma alkawarin aljanna a maka tsoron narko da wuta a tabbatar da annabta a tabbatar da tauhidi a takaita abu sannan kuma a tarjibu a baka a baka kuɗi a wata ayyuka kamar da ba aka ce na bi ibadi anni ana ghafurur rahim ba kai da ba zaka cewa anna azabi huwa al-azabul alim ba qur'ani kenan yace maka yanzu nan zaka shiga aljanna kuma kai wasa yanzu nan zaka tafi sai da kuka lokaci guda sai da ajiya lokaci guda. Ina dai da zalika zuwa ga cin waɗannan ne kuma idihi na fa'idoji nuna kanalin ba tare kuma da an wofintar da abin ko an fara shi ba. Yadda Allah usulahu wanda yake shiga tsakanin wato fasalolinsa. Wal kalamul fasihu da magana mai fasaha idza za'a tawara ko misra hada idan irin waɗannan abubuwa suka bubuje a cikin magana mai fasaha wa ufatu wa tuhute karfin ya rabu. wala ya zana ta huce gurbansa ya zama ya rauni wa kanna rawlahu kuma kayata wata take karanci wata kalkalar alfazu kuma na fara cikin rawawa sai ki ta kalkala kalkala ta cido da akashi idan kun ya irin ta baka faka din nan tana rawa daga na ka samu kalkala da kalkalar ta cido ana cewa kun ya tana girgiza ina kiran kalkala ko da su da akashi الحق لفظ سكيت لنا روراwa فتعمل كنوع أول الصاد ورجل أكيد أقول لك أنت تكون فرقا صاد من أخبار الكفار وشكاك وشكاكهم تساقي وقت وتكريهم لمن قصصوا بإهلاك القرون من قبلهم فبع حلقت عن حلقت دواء الاستقبال جيسو وبعض سورة من تكبيره محمد صلى الله عليه وسلم يدعى كبار العباري يدعى سكرية منظر الله صلى الله عليه وسلم وتعجلهم da mamakin su mimma a tabihi da abin da ya so da shi wal khabari da kuma labari a niki ma'i malikihim haduwar wato mafi manya manyan garin su mala'u kenan shi ne jabi malikihim ana kufra abu ta kafirci wa ma zaharan abin da ya bayyana min al-hasad na hasada fi kalamihim a cikin maganar su wa ta'jizihim da gajiyawa su wa tawjinihim da kuma raunata su da aka yi wa idihim da narkon da ake alƙawarin zai same su da izinin duniya wal akhirati cewa Allah ya kaskanta su a duniya da lahira wa takdhib al umam qablahum da kayyatawa al'ummatan da suka gabata wa ihlakin lahu lahum yadda Allah ya halakar da su wa wa'id ha'ula'i kuma yi ma waɗannan alƙawarin azaba misla musadihim kamar yadda wato ya shafi waɗanda suka gabace su wa tasdirin nabi sallallahu alaihi wasallam ala azahum yadda Allah ya kwatantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa cutar da shi da suke yi wa tasbiyatihi da yadda Allah ya dinga lallashinsa da kullum ya takaddama da duk abin da ya gabata zikirin ko ambatansa ثم أخذ في ذكر داود وكتاب الأنبياء سنة أو كتاب النبي داود annabawa. kullu hadha fi awjad kalamin wa ahsan nizam duk wannan a cikin takaitaccen magana da wata kyawun tsari wani mujimlatu kathira da akwai jumla mai yawa Allah cin tsawat wanda ta taro alaiha al-kalimatu qalilatu kalmomi kadan suka ta taro akanta wa hadha kulluhu wa kathirun wannan dukansa da mai yawa kuma mimma zakarna wanda muka ambata annahu zikira fi ijaz al-qur'an to an ambaci wannan duka a bisa ijaz na al-qur'ani إلى وجوه كثيرة الظهر تكون كما سيرا ذكرها الأئمة وإنما لم يجد أنفك أمتها لم نذكرها هو أمتك أنمها إذ أكثرها داخل في باب بلاغته كما في ياسن شكت كم بابه باب بلاغ القرآن لمك يبين الأبايا فلم يشبك كما سوء أن أن يؤدي حنا wato a kirga shi fanni ne mun faridan maka aiki fi ijazihi a fi ijazi ba illa shi babu tafsiri fununin balaga inda za a yi bayanin fannonin balaga wannan kuma sai ka ɗauke da fanda irin su jaji suka rubuta da irin wanda su wanda mai a wanda ba mota zai wannan da tafsirin ta shafi dinnan zama shari sun yi rubutu a kan wannan sun yi rubutu a kan ijazi a irin su ibn kutaiba sun yi rubutu ta ɗaukar maka aya ɗaya a fitar maka da abubuwan mamaki a cikin ta da yawa bima qaddamna dhikrahu wanda muka gabatar da shi annun gabarin su yu'addu ana kirga shi ne fi hawatihi na abubuwan da suka kebanci qur'ani wa fadailihi da falalarsa ya bi ijazi ba cikin gaskiya wanda qur'ani ya waka mai ba hakikar ijaza abin da ake so ijazi alwujuh arba'atu kullun nan guda hudu wanda ke bakarna wacce muka ambata kalli utamat alaiha zaka a dogara da ita wa ma ba'da hada abin da ke bayan min khawatir qur'ani yana da ita abubuwan da suka kebanci alqur'ani wa ajaibihi da ban mamakin Qur'ani tabbaci na san abi wacce ban mamakin Qur'ani kuma ba karewa fa zake ba sai ce ban mamakin Qur'ani ba zai kare ba muka ce zamu ta abubuwan ban mamakin Qur'ani sai a fita kuma daga abin da ake so a ce kuma a bayani kuma a bayani kuma ba a kare ba wallahu waliyyu tawfiq Allah shi ne majibincin gam da kasar Allah ya mana gam da kasar to daga nan za a shiga mu'ujizojin ala fasulul ishtiqaq da kamari wa hafsu sham Allah ya samu malam malaman sunna ba su da wani littafin wake ne ya ban annabi sallallahu alaihi wasallam walau da hausa ko da larabci sai da ake alburka da ishiniya da waye a ce don Allah malam da gaya mana adireshin email malaman suna suna da wakoki ne ya ban annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya sa waƙoƙin ba mu tafa gaba ana yi ba saboda sunnan ma ba a santa ba an aka wuce da wake yanzu ana ta wake wake shi musta haji shi kuma shi kuma bin sunna din wajibi ne da haka idan sunna ta shige cikin mutane duk waɗannan wake abu ne mai sauki kai za ka iya tsarawa in ka san aqida da za ka tsara a kai ka ga wake ba a fara yin su ba sai lokacin da shekara ta yi nisan musulunci ya shiga cikin mutane kafirai suna jifa annabi sallallahu alaihi wasallam da baitoci ya ce wa kafirai ya ce wa al'umman musulmi ya wato wa zai musu raddi da wannan abin da suke yi shi da Hassan bin Sadir yayi hajauta Muhammadan wa dafa'atu anhu fa inda Allah fi zaka jazaku hajauta Muhammadan barran taqiyan rasulun bayan shi matuku wafa'u فإن أبي ووالده وجدي لكل محمد منكم وهاب da babana da babansa da kakansa da kakansa duka zan iya amfani da su in kare mutuncin manzon Allah zan iya sadaka da iyaye na gaba ɗaya wajen kare mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan lokaci yana zuwa ibnu kan suna da littafi da yayi baiti baiti ya suna al-kafiyatu shafi al-intisar al-firqatin najiya yana cewa fa shirku fa zalku fa shirkun qadirun bal qasmu laysa bi qabil al-ghufran واتخاذ الند للرحمن ايا كان من اجل ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الرحمن لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير برهان من غير تمييز ولا برهان za ka waka yi amma sai an hada da tauhidi ana hada da tauhidi ba haka kawai za ka gudu ne haka wannan suna mu kuma duk za mu iya kake nan duk muke haka kuma kuma shiga babin waka ne kuma a manta da asalin abin da ake so mutane su fara fahimta wannan hadisi da yake ilbasu min siyabikum albayan fa innaha min khairi siyabikum wa haffinu fiha mawtakum abin da hadisi yake nufi ilbasu albayan ku sanya farare min siyabikum daga cikin tufafin wato kada tufan kowa ba duk tufan ka zama fari gaba ɗaya ba amma ya zama akwai farare din a ciki haka mutum zama yana da fararen tufafi da yake sawa fa inda ba yake domin su fararen tufafi min kai da siyabikum ta fi kowace riga ku idan kana da riga su fara ta ta kafinu fi ha mauta ku kuma ta san kuma an za ku binne su ku binne su da farare wannan dai aka yi har yanzu da bid'a da sunna kowa haka yake hanyar ta mana ya ake kutubar suna kutubar suna hadisin malamai sun ba a fashi guda biyu da dama ya zuni kam ya kasa a cikin tofatul maudud da ahkamil maulud a cikin kuma littafin irwaqul galil fi tafsir ba'd manar sabil sharh dalil sai albani ya ce to hadisin da yake kira sallah sun da isi ne ne kama da ya inganta insha Allah kuma insha Allah da yake cewa da mace kama ba da ingancin sosai ko suka ce ai ikamar ko aka gindin kunna yaro kai masa ikama shikenan sun hadisin ya inganta ke Ita wani darajar nan kuka jina mu bisu da shi a ta yi mai tsawo, shi ma masarar kuma wannan. Zaka malam menene ma'anar kalmomin nan da kankihi da makure shi a nan a ya makure shi kenan alkaramita kuma wata kungiya ce ana kiran su karamitawa wanda suke yan shi'a wani bangare ne na shi'a wannan shi da Allah ma akwai ingantaccen hadisi akan mutum goma hadisi na yadda sa ko rakumi kamar yadda na mutum bakwai ya tabbata na goma malamai suka ce zaifi ne amma suka ce ya inganta ne saboda an ga da aka tashi rabon wato ganima ya ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya rakumi ɗaya a bakin tunciya goma sai ake ganin wannan zai ce ma shahi akan wannan hadisi wanda tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi rabo sai ba ka rakumi ɗaya wanda bai samu rakumi ba ba shi tunciya goma ba ka ci kenan rakumi zai iya tsaya a matsayin tunciya goma din don haka wannan shi ne dalilin cewa mutane za su iya haɗuwa su goma su yanka kuma za su haɗu su bakwai su yanka saniya kuma za su haɗu ainihin wato su dubu mutum zai yanka musu rago guda amma kowa da ya bada ko titi shi na yanka rago ni da yan gida na gaba da ko sun kai dubu sai su shiga amma shi rago ba a haɗa kuɗi haka kun gama masu yin wannan abin da suke kira masanda da za su haƙura a kakko da a shiga kakkowa daga idi ka a yanka to sai a dinga haɗa mutum goma kuma yanzu wannan ɗin anguwa da yawa ana yi sai ku haɗa dubu shida shida ku goma maƙwabta nan gida biyar nan gida biyar ko a da shida sai ku ciwo na tattara kuma na dubu shida kuma yayan ku da ku haɗin a shi kuma raƙumi ka ji ka za ka ce na babana ne raƙumin nan ni na babana to na babana ne gaba da haɗin yara su ga an durkusa da kuma yawon wasu an yanka kuma a cikin nama kuma an samu lada to ta wannan da haka ake da yake to wani nan nasu man yashtari lahawal hadith wannan aya ta taɓa fassara ta lokacin da aka yi magana kiɗa kaset uku irin kai awa shida ana tafsirin ta Mr. Albani ya yi tafi shi ma kan tsare shi gaba ɗaya da suna taharimu alat tafsir taharimu alat tafsir sanan ibn qayyim a cikin littafin sa na gafatul ahfar ko sai rubut littafin gaba ɗaya raddi ne akan makaɗa da mawaka rubut littafin gaba ɗaya haka na taɓa tattara wannan littafin gaba ɗaya na albani taharimu alat tafsir da kuma shi wannan littafin da ibn qayyim da maganganun da alqadi ya bi a cikin harshen karshe wajen kiɗa da maganganun da ibn qayyim da wanda ibn hajar asqalani a cikin fatih bari da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a cikin kada waka ƙara a cikin kada ruwan jambo a cikin bukari hadisi yake yace a cikin cikin uwanku wato da ruwan jambo har shi kuma yana tsiyara ta bakin sa yake masa alheri da cikin sa cika da waka yana bakin sa yayin bukhari da muke sharhin wannan hadisi da kuma hadisin da yake cewa ashiru kal kalam hasanuhu hasan wa kabihu kabihu wani da ya wani kasar guda biyu da wasu malaman suna raddi lokacin muna da lokaci shine ne masa raddi kasar uku shi na kawo da nan tafan musamman shi wannan littafin na abudan tahribu wa raddu ala al-dina lahu ورد على الصوفية الذين اتخذوه عبادة وقربة asali shek albani ya raddi ya kan ibn hazami yake kina an kan kadan ne bane kuma majin ibn hazami din muhammad gazali al-nifiri shi ma zo dauka shi ai lalle a dan dikin nan shi kuma haka nan shi ma wannan yazo ya yi nafa wato doktor yusuf kasawi shi ma littafi ke kohul jinawa wato wato fahimtar kiɗa da disko a musulunci kiɗa da disko ya yi tafi shi ma mujallabi guda da shi ne albani ya haɗa su suna musu mujallabi guda sai su uku gaba ɗaya haɗa su musu mujallabi guda shi ne na zo da tafan gaba ɗaya da waƙoƙin da wani ma baiti sittin sittin ne waƙa da mawaƙan gaba ɗaya ce waƙa in dai ba addini aka kare da ita ba ta zama shirman ya faɗi kuma gulumi yadda suke jin daɗin kiɗan fiye da yadda suke jin alƙur'ani kuma ce duk wanda ya saba da jin kiɗa za ka samu wajen ƙur'ani ba ne duk gidan da ake kiɗa to za ka samu hafizan ƙur'ani a gidan shi ne ka'idar duk gidan da ake kiɗa to ba mu hafizan ƙur'ani ko ɗaya a gidan an faɗa ina jin gaji ba ne an faɗi cewa muna haddasa darasi na hamsin da ɗaya ne sai an manta ba faɗa ba ina jin kuma yakin gaji ne lokacin wani ya ce na an faɗi sallar wadaha cewa lokacin da ya'yan rakuna suka fara jin zafi na yi kuma malamai suna yin wata fito za su iya sallar akwai salatul ishraq sallar hasken rana akwai salatul duha suna da bambanci a cikin littafi da muka so mu rubuta wanda muna nan ana tantance shi ne zai fito insha Allah akan nafafili ingantattu a cikin zadin ma muka muna tafiya din muka ba wasu yan uwa aiki to ina jin kuma zai yanzu da dai ta na mu ina kan kai oh san da maka wani gaba ɗaya na fulfulin nan da ibnu ya faɗa cewa in ka zauna a kansu guda hamsin ne in ka zauna a kansu ka shekara guda in yawon baki ka sai ya canza shi da muka ce to mu duba hukuncin nan da ya kawo ne da suka inganta to mun abun su sai muka tabbata ma ba wanda bai inganta ba ciki sai dai kawai adadin ne ya bambanta to shi ne da dan ba wadancan dan uwa din aiki su dinga bi suna tantance mana na baya kuma sun kawo mun sun yi aiki sosai na sun jera su a cikin haka to da mun tsaya tunanin muka kare sai a fitar da dan littafi haka wanda zai kunshi wannan zai taimaka mutane wajen yin nafilfili da sauransu domin a sha Allah in suka kara to kai za ka kara ma mutum ɗaya ne wani mai himma ba wani mai himma mutum ɗaya ɗaya ne ɗaya ne ya fito makaranta ya wuce rubutun nasa malami wanda mahaifinsa ɗin da su ko shi ne ya tafi makaranta ne barka za a samu yanzu wani mai himma wanda ya iya rubutu ya san ƙa'idodin rubutun hausa ya iya hausa kuma ya kara masa mutum ɗaya wani zai iya shi ne zaɓo da kaina yanzu ba shi da kaina ya Shi ba ka haka. Ina an maka sa abu ba kace ba ka sa abu sai a saka eh wanda ka an sa ba ko sai rubutu ka ne ba ba sai rin kan da ka sa ma ko ma kace lala eh za ka zan san ko ka ka fara ce ku ci gaba eh sai da ma na ba ta ran juma'a da safe karfe 10 zuwa 11 za a min bayani da aka kara sai a cikin tafai sai mu shirya in aka shirya zuwa karshe shi kenan sai a fito shi ba ta sunna kulfili na yau da kullum shi ne abin da za a da nake saka samu sai ga an saka an mako to wannan kuma idan mutum ya tashi da janaba sai ya tsari kuma kuma sai kuma sai ana yin sanyi ba su iya yin wanka ba shi ya yi taimama su sallar safari saboda bayan ya yi tsari bai yi tsarki ba ba haka ma da ne da gaskiyar taimama saboda ni ina shi sai na ga kamar ban daidai ba Allah malam ka kara mana bayani akai. Ya fahimta sa kenan fa ko kuke da ya kike kuka sani. Ya ce ba abin da yake. Ba abin da yake faruwa ita ce ma ma tana tsaya a matsayin kafi da alwala. Tana tsaya a matsayin wanka da alwala amma a wajen wanka tana tsayawa ne tsayawa na dan lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce guri mai tsarki shine alwalan musulmi inda ya samu ba ko shekara goma ne. Ya faruwa ya ji tsoron Allah kuma ya wanka da shi. Wato wani sahabi an gashi a gefe ana sallah da shi da cikin jama'a ba sai man Allah ce a kirawo shi yace muna sallah kana gefe shi da ba ce ta same ni ko ba ruwa dan mun ce alayka bi ta'idi fa innahu yakfika yace ce mama ya ishe ka yace mama akai ta sallah da shi duk sai ma yana ta ce mama ana sallah ana samun ruwa sai annabi ce ina mutumin nan ke ganin ya Rasulullah ce to ba shi kai wanka saboda haka idan mutum ya ji ruwa ba wai sanyin ruwa ne kadai yake ta ai wannan ba idan sanyin zai haifar da wani abu sanyi kawai sarradin jin sanyi ba wani abu bane ba yake tsallaka naka gudu na abun nan kido ta da baka dawo za ka ci aiki ka gani amma idan sanyin ka kafar da mura ne ko sai kara mura ko sai hana warke wata wannan ne malamai su ce saboda kare ran mutum sai ya ce mama ya yi sallah amma saboda sallah za a yi taimaka ne kan lokacin da ya fita idan kuma ka sha waye an samu ka'alar dafa ruwa sai ka dafa ruwan sai kuma ka hankali kuma ba fuska ake shafa kawai da safin hannu ba wani wahala gare shi duk da muka akan kasa aka shafa fuska ka ko ya ka shafa ta sama ko ta kasa sai kai duk ka shafa cikin hannunka da bayan hannu shikenan ko ko kuma shi da wajibi Allah ya tsare shi sai kai abin nan in ya sa hoji shikenan wato ba za ka ce ba ahalus sunna ba ne amma za ka iya cewa irin mutanen nan ne akalaniyun intellectualist din da ake cewa wato suna fifita hankali akan wasu matsaloli da yawa ita ta ci lissafin sana'ar siyasa ta shirkiya yana cewa na tashaddad fil aqida wa na tasahal fil ahkam amma ba haka bane lokacin da babban sufin nan kafirin nan na Sudan wanda ya sa mutane suke masa sujjada da mutu shi sai da ya masa jana'iza ba akida ne kansu za mu shaddada a kan akida za mu sakaci a kan hukunce-hukunce to ake ka sakaci a hukunce-hukunce to kuma sai gashi ya zo yana ta'aziyya a wani shekul kabila allazi tarabba ala yadayhi kathirun min shabab ajma'at kani kada kuluba na tanfafi yana ma jana'iza hauki kawo mutane haka lokacin da fafaroma ya rasu nan ba sai da ya jana'iza sai da ya masa ta'aziyya halin aiki na addini da aka yi mata mura to kafin na bada amsa ami wa addu'a kadani sai ce Allahumma arhamka bi qadri rahmatihi ala al-insaniya wa Allah ya masa rahama gurbadan yadda yake jin tausayin jama'a mutumin da yake Allah ne annabi Isa dan Allah ne wani abu da shi na rahama da Allah ya ji kansa saboda shi har wannan rashin aqida ne da haka malamai suke tuhuma sa cewa wato haka a cikin littafin sana a cikin
iya waye wanda ya kama da laya da gudu da suka gudu su shaka da wasu wannan shi ma cikin littafin da kusan da fanta ina ji wanda ba da shi kaɗan ne to gaskiya akwai abubuwa da yawa da aka ji kai wannan ba a ci da hannun suna ba to da haka su karbawi za ka ɗauka irin ko almajiransa a nan wanda suke cewa almajiransa ne za ka ga irin fata wanda suke irin ta yawa ko malaman da alim suke suke takamar cewa su almajiran yesu karzawi ne to yadda suke haka yake
daga nesa waɗansu unguwannin da sasannin wannan unguwanni wato ina yi mana sallama irin ta musulunci a marra ta biyu ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba mu manta ba yau rana ce ta lahadi kuma tana daidai da ranar sha bakwai ga watan zulƙida yau hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida kuma yana daidai da ranar goma sha takwas ga watan Disamba wanda miladiya ko kuma in ce haihuwar annabi Isa yau tarihinta in ya inganta yau shekara dubu biyu da biyar don babu isnadi ko ko ba ma tabbatar da abu sai wanda yake da isnadi yan uwa musulmi yau mun haɗa a wannan wuri ne saboda mu haɗa kan wata matashiya wadda aka kira ta da suna ana zaton wuta a makera na san ka san me ya ƙarshe karin magana ba masu ku ƙara kawai a bar dan dan bulku mu bulku ne sai mu rike shi kawai bai san me ake yi ba a gane dan zo ku zo ka shi kuma mun share shi shi ne amma maudu'in da za mu yi malam zai tattauna a kan sai wallahi maudu'i ne mai matukar muhimmanci saboda yau ba irin jiya ba ce ba dai kake kwatanta ta da shekaran jiya ballantana ma a hanji shekaran jiya wata yau daban take a yau tsarin da duniya suke tafiya a kai tsarin da rayuwa suke tafiya a kansa ba irin tsarin rayuwar jiya ba ne bare ta shekaran jiya don haka sun ranar da gari na waye makiyan Allah tunani suke shawara suke yi haɗuwa suke a kowace rana yaya za su yi cutar da wannan addini na Allah su mayar da addinin Allah ya zama abin labari. Ubangiji ta baraka wa ta'ala aba illa an yi cimma nurahu wa naukarin alka'iru. Allah ba zai yadda ba. Sai ya cika wannan hasken, ko kafiri ya ci ko ya so. To, kullum akwai sababbin hanyoyi da makiya Allah na ciki da na waje, na gida da na daji, ba wai kawai na daji ba, har na gida. suna da sababbin hanyoyi kullum da suke kirkirowa da sababbin dabaru da hikimomi da suke kirkirowa wajen yakar wannan addinin da Allah. Kuskure ne mu mu shiru ko mu fitar da sababbin dabaru da kuma hanyoyi yayin da za mu yi bikiyar da addinin Allah gaba ba. Da haka yau abin da malam zai tattauna tare da mu gaba ɗaya a nan shi ne sababbin dabarun yakar musulunci a yau malam yana kunshi da abubuwa kamar yadda kuwa san shi kuma idan malam ya gama wannan tattaunawa ta sa idan Dr. Salisu Shehu BK ya zo zai yi wa malam tariki a kan wannan bayan shi sai limamin kandala shi kuma zai sake biyowa ya yi amma yanzu karfe da lokacin da mutum da shi gaba ɗaya don fara gabatar da ashe amin ibrahim daurawa abu usama al-mujahidu da الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم